الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 29 ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma biyar ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata sunna game da yin azkar abin da ya shahi tasbihi da sauransu wato shine lissafawa da hannu da yatsotsi kamar yadda sunna ce kauliya fi'liya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana kilga tasbihi wato da kan yatsotsinsa hadisi ne tabbatacce kuma haka ya yi umarni da yake cewa alaikunna bit tasbihi sai ce wa aqadna bil anami sai ce fa inna kunna mas'ulatun wa mustantaqat ku lazanci yin tasbihi maza Allah ya ce ku kilgar shi wato da kan yatsotsi idan aka ce anamil su ne kan yatsotsi kenan wa aqadna bil anami kenan dan kwasa wannan sai ya ce fa'in na kunna masulatun wa mustandabatu domin gabanku za a tambaye su a ranar kiyama game da abin da kuka aikata da su kuma za su yi kulci su ba ubangiji su wahanabu wata'ala amsar cewa ga abin da kuka yi da su don haka wannan shine iya sunna abin da ya zo game da cewa kirgawa da wani tafzi abin lissafi da sauransu babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata cikakken bayani akan wannan mas'ala a koma littafin da ake kiran shi as-subha tarihuha wa hukumuha jarbi wato tarihin shi da hukuncin shi wanda bakar abdullahi abu zaid ya wallafa wannan risala wanda dai tushe shi dai daga cikin addinin buda aka samo shi baya da asali a cikin musulunci sufiya su suka mamayo suka kimsa shi a cikin musulunci don haka ba bambanci tsakanin wanda ake ja da wanda ake dandannawa wannan duka ɗaya ne duk tafiyar su ɗaya abin da ya dace ko ma nawa za ka yi ka lissafa da hannuwanka kuma abin da muke so mu gane waɗannan azkar na bayan sallah tasbihi da ake subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 sune shari'a ta zo da cewa mutum ya lissafa duk abin da shari'a ba ta saka ka lissafa to kai iyayenka ba wanda ya sanya ka lissafi in za ka iya yin dubu goma ko sama da haka a zama ɗaya wannan ba a hana ka ba amma maganar lissafawa wannan bai mata su ba shi ko wannan lissafa tasbihi na bayan sallah sai dai in mutum bai saba ba yau da gobe in dai kana saba yau da kana yi yau da gobe ba abu ne ba mai wahala kiyayewa game da kirga shi da yatsotsi don haka malamai suka yi bayani kamar yadda shafi nasir albani allah ya ji kansa a adiya adadi wanda yake kololuwa karshe wanda manzan allah bai taba badawa sama da shi a duk abin da ya zo a cikin hadisan shi shine ɗari shi ma a cikin azkarus sabahi wal masa na yin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da safe ɗari da yamma ɗari shine karshen adadin da ya bada don haka malamai suka ce bid'ar lissafawa ita ce ta haifar da wato bid'ar shi ta na'am wani misali ba kauye idan ya kawo kaya ya buƙaci cewa ka zame mashi wakili akan sayar da wannan kaya nashi za ka iya jibintar haka bai da dacewa domin hani ne daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya yi hanin shi ne ke cewa wa an yabi a hajjurun libat maza Allah ya yi hanin ɗan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi da ya kawo a nan iya abin da za ka iya masa sai dai kai masa nasiha kai masa nasiha ka ja hankalin shi ka dan nuna masa cewa ya dai hankali ya dan ba a sannu ya dan tantambaya ya ji yadda farashin kaya yake kai masa nasiha amma na ka zame masa dillali akan wannan bai ya dacewa shi ya yi ibn abbas ya fassara mana shine yace aiwa an yakuna lahu simsarar shi ne ɗan birni da zai zame ma ba kauye dillali wannan bai ya halatta sai dai in kana da kuɗi ka sayi kayan ko kuma ku yi ciniki shi ya sayar maka da kayan a matsayin naka suke in ya so kai ka je ka saida in ka saida sannan ka ba shi kuɗin shi an gane ku ya baka kayan yana iya baka kaya a matsayin ku ya sayar maka da su ku yi ciniki ku kashe in kun kashe ciniki ko da baka bashi kuɗi ba bashi yake bunka sai ka je ka sayar da kayan in ka sayar da kayan ka kawo mishi kuɗin shi in kuma baka sayar da kayan ba dai a saman naka suke lokacin da ka samu kuɗi dole ka bashi kuɗin shi haka cikon fa'ida wajen saya shi ma mutum ba zai wakilce shi ba kamar misali lokacin da ba kawai ya zo da kudin shi yana son zai sayi wasu abubuwa to dan birni ba zai sayi masa wakili akan haka sai dai a nan ya masa nasiha shi ne kawai iya abin da zai yi nuna masa misali in kamar nau'in kasuwa ne a nan abin jika guda ana iya cewa ka jika goma kamar akwai waɗannan masu kasuwancin wanda abin da ba zai wuce jika guda ko jika biyu sai ka ji an ce kawo jika biyar ko kawo jika goma nan kana iya ce mashi duk abin da ka ji an ce kawo jika goma to ta ya shi jika guda ko ka taya shi dari da hamsin ka kwatanta mashi yadda salon kasuwa yake a yankin don kar a je abin jika guda misali a ce ya kawo jika goma ya taya jika uku ko jika hudu ko jika biyar
adadi na maimaita kamar shafi ko kuma yana makamantan adadi na akwai wannan shi ko ba laifi ba ne misali wai kamar ka ɗauki wani yanki na alkur'ani sunani ko rubuti ko abin da ya kama da haka ko hizib kana famar haddace shi to da za ka ba kanka wani adadi cewa sai ka biya shi so talatin ko so arba'in ko so hamsin ko so dari shi wannan babu matsala game da haka saboda ba wata kaifiya ba ce ba ba wani adadi ba ne ka ba wannan ibada a'a adadi ne wanda ka ba kanka domin kana ganin cewa in ka kai wannan adadi kenan kana iya harrace abin da ka maimaita wanda magabata game da abubuwa waɗanda suke haddacewa na karatu akwai wanda yake sanya bayan ya harrace sai ya sanya ma kanshi adadin wannan abin da ya ɗauka sai ya biya shi sau dubu wani sau ɗari biyar wani ƙasa da haka wani sama da haka wanda ƙarancinsu shine wanda yake biyawa sau hamsin a bayan ya haddace kenan bayan ka haddace wani ɓangare na karatu to wanda suke karancin ƙasa shine wanda zai sake maimaita wannan karatun su hamsin domin hadda kala biyu ce kamar yadda malamai suke faɗa akwai hadda ta gaskiya akwai hadda ta ƙarya hadda ta ƙarya ita ce wadda za ka ji kamar ka haddace abu to zuwa wannan lokaci daga kawai waya sai ka ji babu shi to ita kuma hadda ta gaskiya shine wanda bayan ka haddace abin ka yi ta nanata shi ka yi ta nanata shi wanda koda an ɗau wani lokaci mai tsawo baka yi muraja'a shi ba to wannan abu yana nan daga kawai waye shi zaka ji yana nan to don haka su magabata in sun haddace abu to ba sa wasa sai sun yi ta maimaita shi iya adadin da za su tabbatar da cewa lalle abin nan ya zauna lalle ba laifi mutum yana iya ba kan shi wannan adadi a wajen haddace abu amma duk wani abu wanda yake na ibada to ba wanda ya isa ba ta adadi face Allah ko manzansa duk abin da Allah bai ba shi adadi ko manzan shi to bai dace ba wani bai halatta ba wani ya ba shi adadi darasi na na na wannan shi tafiya mustahabbancin zuwa masallaci musamman na juma'a a kafa wannan kenan ya ta'allaka da wanda yake babu wahala a kansa in har akwai mutum akwai wahala mutum zai takuru tafiyar da nisa to anan ba laifi mutum yana iya hawan abun hawa gane ko yana iya hawan abun hawa kenan sharadi ya zamanto mutum ba zai wahala ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul wasaya mun tsaya ƙarshen babi na tara baban da ke bayani game da wato fassarar fadar Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn yanda bayani ya gabata kamar yadda malam ya ce an ambata lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da zartar da bashi a farko kafin wasiya an gane ku domin bashi abu ne wanda yake na wajibi ita kuma wasiya abu ce wadda take wato an su mustahabi ce duk da cewa akwai lokacin da wasiya take zamantowa wajibi amma bashi shine farkon abin da ake gabatarwa don haka kenan karka fahimci cewa domin Allah ya gabatar da wasiya a nan akan bashi ka ce wasiya ita ake farawa a'a ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi shine manzon Allah yake fara gabatarwa akan wasiya kamar yadda bayani ya gabata abubuwan da suke rataye da dukiyar mamaci idan Allah ya masa rasuwa abubuwa ne guda hudu farko shine mu'annu tajhiz ɗawainiya ta tattala shi domin kai shi makomarsa abin da ya shafi saya masa likafani da turaren da za a shafa masa da itacen da za a sanya a cikin ramin kabari da abin da ya kama da haka asali daga cikin dukiyar mamaci ake ɗauka sai dai in wani wato ya yi sadaka da cewa shi ya ɗauki ɗawainiyar sai a masa likafani da sauran waɗannan abubuwa bayan an fitar da wannan mu'anu ta jihiz abinda zai biyo baya shine biya masa bashi bashi na farko da ake farawa da shi shine bashin Allah in ya kasance misali mawadaci ne lokacin zakka ya yi jinkirin fitar da zakka har mutuwa ta cin masa to sai an fara fitar da zakka sannan za a waiwayo zuwa wanda suke bin shi bashi bayan wannan kenan abu na uku shine wasiya in yayi wasiya in wasiyar bata ci karo da shari'a to za a zartar da wannan wasiya a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi in an zartar da wasiya sannan in wani abu ya rage kenan abu na hudu shine wato gado shi a nan kamar yadda bayani ya gabata wato shi bashi shi ake gabatarwa akan wasiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da haka za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال ثابت وابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب رضي الله عنهما وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه بمثل حديث ثابت قال جعلها لفقراء قرابتك قال أنس رضي الله عنه فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأب وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن نجار وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن أبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبدون قريش وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza waqafa wato idan mutum yayi waƙafi za ka iya cewa waƙafa ko kuma auƙafa a gane ko waƙafa ko kuma auƙafa sai dai abin da ya fi shahara a larauci shine kenan bidunil hamza ka ce waƙafa idan aka ce waƙafa an ciro shi ne daga alwaƙaf idan aka ce alwaƙaf wato tsayar da wani abu ɗaya wanda a shar'ance idan aka ce waƙafi shine mutum ya tsayar da wata dukiya tashi ya hana yin wani tasarrufi da ita yin amfani da ita kenan a bangaren shi kenan ya keɓance yin amfani da wannan dukiya ga wata fuska daga cikin fuskoki na alkai shine ake kira waƙafi kuma shine ake kira wato hubus kenan mutum ya tsara wata dukiya fi sabilillahi cewa a sarrafa ta a bangare kaza to shine yace idza waqafa wato idan mutum yayi waqafi aw awsali aqaribihi ko kuma yayi wasiya ga wato danginsa waɗanda suke na kusa shine wai shin wannan waqafi ko wannan wasiya yana halatta a nan malam ya daidaita kenan wakafi da wasiya ga waɗanda suke dangi na kusa shin hakan yana inganta ko kuma bai inganta ba mutum ya ware wata dukiya a matsayin wakafi ne ga wasu dangin shi na kusa an gane ko kamar misali ya gina wani gida a sanya haya da sunan cewa kudaden hayar da ake karba na wannan gida a raba shi ga wasu dangin shi na kusa ko kuma ya yi wasiya ga waɗanda suke dange shi waɗanda suke na kusa in ya yi haka ya inganta ko bai inganta ba shi ne kenan yin malin ya buɗe baban da siga ta tambaya shi ne sai ce wa mani la'akari kuma suwa ne ne dangi na kusa idan aka ce al'akari makusanta suwa ne ne kenan dangi na kusa shi ne za mu ga amsar a ƙarƙashin hadisan da ya zo da su a baban shine sabit ibn aslam al-bunani ke fada ya rawaito daga malaminsa anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga abu dalha a lokacin da ya zo gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi allah ya saukar da wata aya wadda ke bayanin cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aiki na alkhairi wanda zai zame muku sababin shiga aljanna har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiyar ko kuma a dungula ka ce lan tanalu birra ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga wannan abu kenan daga abin da kuke so kuke kauna na dukiyar ku kenan dukiyar da kake so kake kauna ka dau wani abu daga cikin takacciyar to a lokacin nan sai Abu Dalha ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ka fa sanin cewa a cikin duk abin da na mallaka na dukiya babu dukiyar da tafi soyuwa a gona tafi kima tafi daraja a gona sama da gona ta bai ruha sai ce ya rasulallahi gaba ɗayan gonan nan na bada ta sadaka fi sabilillahi ya rasulallahi diba ka ga inda ya dace ka saka ta to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bakh bakh madalla madalla sai yace zaka malur rabi zaka malur rabi wannan ita ce dukiya mai riba wannan ita ce dukiya mai riba riba ta hakika kenan ita ce riba wadda bawa zai samu a makomarsa lahira maza Allah sai ya ce masa ija'alhu li fuqara'i aqaribik shine malam ya ciro gabar kenan maza Allah ya ce masa ija'alhu li fuqara'i aqaribik sanya wannan wakafi naka da kai na wannan gona wato ga talakawa makusantanka kenan ga makusantanka waɗanda suke talakawa to shine anan sai ce fa ja'alaha ana sai ke cewa manzon Allah sai ya sanya ita wannan gona a matsayin wakafi ga hassan ibn sabit wato da ubayi ibn ka'ab Allah ya kara musu yadda wato ya sanya wannan gona cewa matsayin wakafi ce fi sabilillahi ga su waɗannan makusantar nashi wato shine malam yake cewa wa qala al-ansari haddathani abi an sumama an anas daga anas Allah ya kara masa yadda bi misli hadisi sabit kwatancin hadisin wato sabit ibn aslam qala ja'al hali fuqara'i qarabatika manzo Allah ya ce masa sanya wannan gona taka wato ga talakawa makusantanka kenan makusantanka waɗanda suke talakawa manzo Allah ya ce je kaka raba musu wannan gona ka sanya ta tsakanin can da ya ce ija'alhu kenan wato addamir ya'udu kenan ilal waqaf tunda yayi nihin yin waqafi ne da gonar to anan manzo Allah ya nuna masa cewa ga waɗanda suka dace kenan talakawa waɗanda suke makusantanka don haka wasu malumai suka tafi akan wannan gaba cewa shi waqafi sai dai mutum ya yi shiga talakawa in yayi ga mawadata bai inganta ba tare da cewa wasu daga cikin magabata sun ce in dai dangi ne na kusa to ba bambanci tsakanin talakawa da mawadata sai dai a farko akan gabatar da waɗanda suke mabukata kenan akan waɗanda suke mawadata anas ke faɗa fa ja'ala hadi hassana wa ubayy ibn ka'ab wato manzo Allah sai ya sanya wato a wato Abu Dalha sai ya sanya wannan gona tashi ga danginsa Hassan ibn Sabit da Ubay ibn Ka'ab sai ce wa kana aqraba ilaihi minni wato sun kasance wato sun zamanto sun fi ni kusaci da Abu Dalha dan haka ni bai sanya komai ba gare ni me yasa saboda shi Hassan da Ubay sun fi kusaci da Abu Dalha sama da Anas dan Malik shi Anas kasancewar dan ummu sulaim ne ummu sulaim ita kuma matar abu dalhaj tare da cewa a cikin kakanni shi anas dan malik a cikin kaka wanda yake annajjar sun haɗe da shi abu dalha to amma kafin a kai annajjar kin waɗannan da hassan da ubay ibn ka'ab sun fi shi kusa wato da abu dalha don haka kenan aka sanya gare su cewa su kaɗai ne suke da haƙƙi game da wannan gona shine anan sai ya ce wa kana qarabatu hassani wa ubayy ibn wa ubayy min abi talha wato kusaci na hassan da ubayy game da abu dalha sai ya ce wasu muhu sunansa shi abu dalha kenan sunan shi abu dalha shine zaid ibn sahal zaid ibn sahal ibn al-aswad ibn haram ibn amr ibn zaid manat ibn adi ibn amr ibn malik ibn najjar kenan dangantar shi silsilar shi silsilar shi kenan zaid ibn sahal shi ko sahal kenan dan al-aswad shi kuma al-aswad dan haram shi kuma dan amr shi kuma dan zaid zaid shine mana kenan ibn adi sannan shi kuma ibn amr ibn malik ibn najjar sannan shi ko Hassan ibn Sabit shi ko Hassan ibn Sabit ibn al-Munzir ibn Haram an gane ko ibn al-Munzir ibn Haram fa yajtami'ani ila Haram wa huwa al-abu salih kenan kaga anan shi da Abu Dalha wato sun haɗe a kaka na uku shi Abu Dalha da shi da Hassan ibn Sabit sun haɗe a kaka na uku wane ne kaka na uku shine haram haram shine kakansu na uku shine yace fa yajtami'ani ila haram wa huwa al-abu sadis wato shine kaka na uku kenan tunda in ka dauka kenan shi Abu Dalha sunansa da Zaid baban shi na farko kenan Zaid kakan shi shine wato Sahal an gane ko kenan mahaifin kakansa shine al-aswad al-aswad sannan kuma shi al-aswad mahaifinsa shine wato haram haram ibn amr idan ka ɗauka shi kuma hassan kaga hassan ibn sabit ibn lumunzir kenan ibn haram kenan a kaka na uku wato na shi hassan kenan nan suka haɗe kenan da shi da abu dalha shine sai ce wa haram ibn amr ibn zaid haram ibn amr ibn zaid mana ibn adi ibn amr ibn al-malik ibn najjar sai ya ce wa huwa yujami'u hassan wa aba talha wa ubay ila sittati aba ila amr ibn malik duk da cewa ita wannan jumla kamar yadda malamai suke faɗa akwai ishkali a cikinta babu wani fa'ida a ƙarƙashinta kawai wani daga cikin marwaita ne kenan wannan jumla ta soko kamar ƙarin dai bayani ne akan wannan sai ce wa huwa yujami'u hassana sai kuma sai sa hassanu ko ya ce wa aba hassana ya sabo wato kenan shi haram ibn amr wato ya hada hassan da abu dalha da ubayy ibn ka'ab a wata riwaya sai ce wa abi amma abin da yake daidai kin kenan wa ubayyan kenan ila sittati aba'in zuwa wato kakanni shida mahaifa shida ila amr ibn malik wato zuwa amr ibn malik kenan idan ka lissafa kenan kaka na shida ne suke hadewa hazzawa kan amr ibn malik sai ya ce wa huwa ubay ibn ka'ab shine ubay wato ibn ka'ab idan ka dauki ka'ab kenan uba na farko kenan sai ce ibn qais qais kenan shine na biyu ibn ubayd ubayd kenan shine na uku ibn zaid zaid shine na hudu ibn muawiya muawiya shine kenan na biyar sai ce ibn amr ibn malik amr kenan shine wato kaka na shida sai ce fa amr ibn malik shi amr ibn malik yajma'u hassana wa aba talhata wa ubayyan wato amr ibn malik ya hada hassan da aba talha da ubayyan kenan in ka kowanne in ka koro salsalar in aka zo kan amr ibn malik kenan zaka ga sun hade gaba daya to shi kuma inda suke hadewa da anas sai an kai kan najjar ba ma amurkin ba sai an ƙetare amurkin an ƙetare malikin an kai najjar ta nan suke haɗewa da anas kaga anan kenan da ubay ibn ka'ab da shi da hassan ibn sabit sun fi kusaci da abu dalha sama da anas dan malik don haka abin da yi na wakafi kenan sai ya sanya gare su don haka shi anas ya ce wa kana aqraba ilaihi minni sun fi ni kusa wato da abu dalha saboda su a kaka na shida suka haɗe da shi shi kuma sai a kaka na takwas a kan najjar to shi ne sai ce fa amurgunu malik wato amurgunu malik kaka na shida kenan ya ji ma'u hassana wa aba ɓalha wa ubayyin shi ne yake haɗa wato hassan da abu dalha da ubayi kenan gaba ɗayansu kenan kakansu ne na shida don haka kenan a nan malamai suka ce idan mutum ya yi wasiya ga makusantan shi kenan a nan waɗanda suke da cancanta game da wannan wasiya ko kuma wakafi da yake nan waɗanda suke na kusa da shi waɗanda suka fi kusa da shi wanda suka fi kusa da shi kenan su ne suke da haƙƙi a cikin wannan wasiya tare da cewa shi al'imamu shafi Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa duk wanda kuka haɗa danganta da shi sawa'an ya kusanta zuwa gare ka ko ya nisanta musulmi ne ko kafiri ne mawadaci ne ko talaka ne namiji ne ko mace ce ne wanda yake da gadanka ne ko wanda ba shi da gadanka wannan kenan in dai kai wasiya kace danginka na kusa to gaba ɗayansu sun shiga suna da haƙƙi game da wannan wasiya da kai haka in wakafi ne mutum ya yi ya ce wannan dukiya na tsayar da ita duk abin da za a samu na amfani a sarrafa shi ga dangina na kusa to wannan kenan duk wanda suke dangin shi da na kusa da shi da wanda ya yi nesa da shi da mazansu da matansu da mawadata da talakawa da waɗanda suke musulmi da ma waɗanda suke ba musulmi ba to gaba ɗaya sun shigo tare da cewa wato al'imamu ahmad allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce a nan duk wanda kuka hada wato kaka na hudu inda an je kan kaka na hudu an haɗe daga kaka na hudu da abin da ya yi kasa to waɗannan su ne dangi waɗanda suke na kusa su ne suke da haƙƙi a ciki an gane ko waɗanda suke kenan shi ya ƙayyade akan cewa kaka na hudu duk wanda yake kun haɗe kaka na hudu in dai kai wasiya game da makusantanka to wannan su ne suke da haƙƙi kenan duk wanda da wanda yayi kasa da haka amma duk wanda yayi sama da haka kenan shi baya ciki to dan haka dai a takaice malam yazo mana da wannan hadisi wanda yake nuna mana har zuwa kaka kenan shi anan in ka dauka Ubay ibn Ka'ab da shi da Hassan ibn Sabit a kaka na uku ne suka haɗe wannan da kai tsa Abu Dalha da shi da wato hassan ibn sabit a kaka na uku suka haɗe idan ka ɗauka dangantar shi kuma da uban ibn ka'ab sai a kaka na shida ne suka haɗe a kaka na shida ne suka haɗe don haka kenan fadar al'imamu shafi da ya ce ko da wanda ya nesa da wanda ya kasa gaba ɗaya suna ciki tun da wannan kenan kaka na shida ne amma gashi yana ciki don haka kenan shine anan da malam ya ce wa manila aqarib suwa ne ne dangi na kusa kenan a nan duk wanda kuka hada kaka da shi ko ma kaka na nawa ne to wannan yana cikin dangin ka waɗanda suke makusanta kenan don haka yana da haƙƙi a cikin a cikin wannan wasiya shi Hassan sun haɗe a kaka na uku da Abu Dalha shi kuma Ubayy sun haɗe a kaka na shida shine Amr ibn Malik kaga da na kusa da na nesa gaba ɗaya suna da haƙƙi da haka kuma sun fi Anas ɗin kenan kusa ce kenan sai an sarrafa ga waɗanda suke na kusa sannan a wani abu ya rage kenan za a waiwai wanda yake na nesa sai ya ce wa ƙala ba abubuwan wasu daga cikin malamai sun faɗa za a wusali ƙarabatihi idan mutum ya yi wasiya ga makusantan shi fa huwa ila aba'ihi fil islam wannan wasiya tana tuƙaƙewa zuwa mahaifan shi zuwa musulunci kenan mahaifan shi waɗanda aka tabbata kenan musulmi ne a cikin kakannin kenan daga nan za ta tsaya waɗanda suke ba musulmi ba kenan wannan wasiya ba za ta shafe su ba to duk da cewa a hadisin da malin ya zo da shi a ƙarƙashin babin kenan hadisi na gaba hadisin anas allah ya ƙara masa yadda da ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga abu dalha ya ce ara an ta ji alhafil akrabin ni ina ganin abin da ya dace wannan gona taka ka keɓance ta fil akrabin ga danginka waɗanda suke na kusa waɗanda suka fi kusa ce da kai abu dalha sai ya ce afa'alu ya rasulallah ya manzan Allah zan aikata abin da ka umarce ni na cewa in sanya wannan gona ga dangina waɗanda suke na kusa baka sama ha abu dalhata fi aqaribihi wa bani ammihi wato sai ya kasa wannan gona ga makusantan shi da 'ya'yan aminsa kenan su ya ba 'ya'yan aminsa su ma ya dauka ya ba su wato abdullahi dan abbas sai yake cewa lamma nazalat a lokacin da fadar allah ta sauka wa an zir ashira ta akrabi ubangiji ta'ala ya ce da manzansa ka gargaɗi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai ja'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yunadi mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya haɗu wato yana kira yana cewa ya bani fihir ya bani adi libudu ne ƙuraish mazan Allah yake kiran waɗannan ƙabilu libudu ne ƙuraish lafazin budu ne jam'i ne na baɓin baɓin shine abin da bai kai ba ƙabila kamar misali wani ɓangare kenan daga cikin ƙabila maza Allah ya ringa kiran su gida-gida ya iyallan wane ya iyallan wane shine ya ce ya bani fihir ya bani adi libudu ne quraish kenan anan me muke so mu fahimta anan kenan da ya ce ya bani fihir ya bani adi kenan dukkan waɗannan ku sun haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan kaka kenan fihir da adi wanda fir da adi duka suna daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma gaba ɗayansu kenan a nan wato malam ya sanya cewa suna daga cikin dangi waɗanda suke na kusa domin da Allah ya ce masa wa an zir ashira ta kal aqrabin manzo Allah ya ringa kiran waɗannan gidaje kenan waɗannan suna cikin kenan dangin shi na kusa dan haka in mutum yayi wasiya ya ce dangin shi na kusa wannan ya ce ga dangin shi makusanta kenan duk wanda suka haɗa kaka da shi ko ma na nawa ne kenan yana ciki da wanda ya yi nisa da wanda ya yi kusa duka suna ciki waƙala abu huraira abu huraira ya ce lamma nazalat lokacin da ita wannan aya ta sauka wa an zir ashira ta kal'akrabi ubangiji ta'ala ya ce ka gargadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش manzo Allah sai yace ya ku jama'a ta Qurayshawa kenan kaga duk wanda zai kai dangane zuwa Quraysh kenan yana cikin wannan kira kenan yana cikin dangin shi waɗanda suke na kusa don haka dai a takaice wannan malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda ya yi wakafi ga dangin shi na kusa ko ya yi wasiyar cewa abu kaza a sarrafa shi ga dangin shi waɗanda suke na kusa da shi to duk wanda suka haɗa kaka da shi kenan yana ciki sawa'an wanda ya kusa ko wanda ya nesa kamar yadda shi al'imamu shafi'i ya tafi al'imamu muhammad allah ya ji kansa ya ce wanda kuka haɗa kaka na hudu da shi to wannan yana ciki yana a takaice dai su waɗanda suke na kusa su ne suka fi cancanta a farko sai in an ba su sannan wanda ya yi nesa wato sannan za a ba shi shi ne ce mana wa mani la'akarin suwa ne ne makusanta kenan shi ne zano mana anan kamar yadda a wancan hadisi kaga waɗanda suka haɗe kaka na shida ma yana cikin kenan wannan wasiya wannan wakafi da shi a wannan abu dalhaye kamar yadda aka ba ubai ibn ka'ab shi kuma kaka na shida ne suka haɗe da shi da haka dai duk wanda za a ce kenan kun hada kaka da shi to wannan yana cikin dangin ka waɗanda suke makusanta su ne ake kiran su kenan al'usba kamar yadda al'imamu malik ya tafi akan cewa in dai aka ce makusanta to wannan ya keɓanta da waɗanda suke asubai asubai ku su ne kenan dangi waɗanda suke na wajen mahaifi waɗanda suke da gadanka wanda za ka iya gadansu wanda za su iya gadarka kenan komun nisan su to wannan su ne ake kira ga waɗanda suke da gado da waɗanda ba su da gado sai dai imamu malik ya tafi akan cewa za a fara da talakawa kafin mawadata sai in an ba talakawa daga cikin makusantar sannan in wani abu ya rage sannan za a ba mawadata babun hal yadkhulu an-nisa'u wal waladu fil aqarib قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا تابعه أسبب عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai mata da 'ya'ya suna shiga a cikin dangi na kusa in har mutum ya yi wasiya ya ce a ba dangin shi na kusa ko ya yi wakafi ga dangin shi na kusa to mata suna shiga kankanan yara su ma za su iya shigowa shine anan malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya lokacin da fadar Allah mai girma da ɗaukaka ta sauka wa an zir ashira ta kal'akrabi ubangiji ta'ala ya ce galgadi danginka waɗanda suke mafiya kusaci da kai bada sai manzon Allah ya tashi ya tsaya a cikinsu ya ce ya ma'asharar ƙuraishi manzon Allah ya ce ya ku taron ƙuraishawa au kalimatan na hawaha ko kuma wata kalima wadda ta yi kama da haka kenan wannan kokonto ne marwaicin ya samu shi manzon Allah ya yi ya ma'asharar Quraysh ko kuma wata kalma wadda ta yi kusa da haka manzon Allah ya ce da su ishtaru anfusakum ku yi kokari ku fanshi kawunan ku game da azabar Allah la uguni ankum min Allah shay'a ku tabbata a ranar kiyama ba zan wadatar da ku komai game da azabar Allah ma'ana ban isa ba in ba ku kariya game da azabar Allah idan yayi nihin azautar da ku don haka kenan ku yi ƙoƙari ku fanshi kawunan ta yaya mutum zai fanshi kawunansa kansa shine kasancewar ya meka wuya da ji da bi ga ubangijinsa ya tsara dokokinsa ta hanyar nan bawa yake belin kanshi game da azabar Allah kenan mutum ya musulunta ya tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya haka kenan wannan ya fanshi kansa game da azabar Allah shine yace ishtaru anfusakum wato ku yi kokari ku fanshi kawunan ku game da azabar Allah la uguni ankum min Allah shay'a bazan wadatar da ku komai game da azabar Allah ma'ana ban isa ba in ba ku kariya saboda yinin alkiyama yini ne wanda danganta ba ta da wani amfani sai in ta haɗu da imani da aiki na gari kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu to dan haka manzo Allah ya ce musu la uguni ankum min Allah shay'a kenan kar ku yi tsammanin cewa wani kusaci na da ku zai amfana muku wani abu a ranar kiyama game da azabar Allah a'a la uguni ankum min Allah shay'a ba zan wadatar da ku komai game da azabar Allah sannan ya ce ya bani abdimanaf ya ku ƴaƴan abdimanaf zan Allah ya ce da su kuma ku yi ƙoƙari ku fanshi kawunan ku game da azabar Allah la uguni an ku min Allah shay'a ba zan wadatar da ku komai game da azabar Allah ya Abbas ibn Abdul Muttalib zan Allah ya ce ya kai Abbas dan Abdul Muttalib kai ma ka yi ƙoƙari ka fanshi kanka game da azabar ubangijinka la uguni an ka min Allah shay'a ba zan wadatar da kai komai game da azabar Allah ya safiyatu ammata rasulillah yace ya ke safiya kenan babanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita wannan safiya yar mahaifinsa ce manzon Allah yace ke ma ki kokari ki belin kanki ki fashi kanki game da azabar Allah la uguni anki min Allah shay'a zan wadatar da ke komai game da azabar Allah sannan sai ya ce wa ya fatimatu binta muhammad sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce ya ke fatima diyata ke ma ki salini ma shi iti min mali tambaye ni duk abin da kike so daga cikin dukiyata abin da na mallaka zan iya baki amma ki san da cewa a ranar kiyama la uguni anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke komai game da azabar Allah a nan abin da muke so mu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi cewa ya galgadi danginsa waɗanda suke mafiya kusaci da shi kaga a nan shin mata sun shigo ko ba su shigo ba sun shigo domin ya kirayi safiya an gane ko bintu wannan abdulmuttalib sannan kuma ‘ya'ya ma sun shigo domin a nan mazan Allah ya kirayi diyar shi Fadima kenan ita ma tana cikin danginsa waɗanda suke mafiya kusaci da shi don haka a nan kenan in mutum ya yi wasiya ga dangin shi na kusa ko ya yi wakafi ga dangin shi waɗanda suke na kusa to mu tabbata cewa a dangin shi na kusa mazansu da matansu da 'ya'yan shi gaba ɗaya da wanda suke da gadon shi da wanda ba su da gadon shi gaba ɗaya sun shigo a cikin wannan wakafi da ya da wannan wasiya da ya in dai ya ce ga dangin shi waɗanda suke na kusa in dai ba keɓancewa ba ya ware to gaba ɗaya waɗanda sun shigo amma in ya keɓance ya ce da wane da wane to wannan kuma abin da ya yi na wakafi ko abin da ya yi na wasiya to ya keɓanta da wannan saura ba za su shigo ba amma in a dunkule ya ce kawai makusanta na to gaba ɗaya mazansu da matansu da waɗanda suke da gado da waɗanda ba su da gado gaba ɗaya sun shigo wanda kuma wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana nuna mana cewa wato kowa ya yi ƙoƙari ya yi ta kan shi kenan kana cikin yanayi wanda yake na rayuwa a shine za ka yi ƙoƙarin kenan belin kanka game da azabar Allah kar mutum ya dogara da wani danganta cewa ni dan wane ne shi kan wane ne wannan babu tsiyar da zai kula ma mutum a ranar kiyama kamar yadda a nan ne wannan makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda babu wani wanda ya fi shi kusaci ya fi su kusaci da shi amma ga ya a nan manzan Allah ya ce kowa ya yi ta kan shi domin ba zai ba su kariya game da azabar Allah a ranar kiyama kuma ga su waɗannan fa a matsayinsu ne na waɗanda suke wa musulmi waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ga al-Abbas ibn Abdul Muttalib ga ita Fadima duk da cewa ita Fadima kenan shi al-Abbas tana iya yiwuwa kenan lokacin nan bai musulunta ba saboda me yasa wannan kenan a Makka ne ayar ta sauka shi kuma al-Abbas yana daga cikin wanda sai da aka yi yakin Badar aka zo da su a cikin fursuna don haka a nan shine dalilin da wasu malamai suka ce in dai wasiya mutum ya yace ga dangin shi na kusa to ba bambanci tsakanin muminai da kafirai gaba ɗaya sun shiga da waɗanda suke muminan da waɗanda suke kafirai duka suna da haƙƙi a cikin wannan wakafi ko wannan wasiyar saboda a nan da Allah ya ce wa an zira ashira ta kal akrabil ga ya anan manzon Allah ya tashi ya kirayi irin su al-Abbas ibn Abdul Muttalib da sauransu babun hal yantafi ulwaqifu bi waqfihi وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواجب وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانا هو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال قال في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك أو ويحك قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني أنا أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنا قال اركبها ويلك في الثالثة أو في, في الثانية أو في الثالثة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mutumin da ya yi wakafin wata dukiya zai iya amfana da wakafinsa misali mutum ne ya zo ya ware wata dukiya ya ce ya yi wakafinta ya tseda ta fi sabilillahi duk abin da ake samu na amfani a jikinta a sarrafa shi a wani bangare wanda yake na alkhairi to shi yana iya amfana da wannan wakafi da yi shi ne ya ce haliyan tafi ulwaki bi wakafi shin mai wakafi zai iya amfana da wakafin da yi kamar shi yadda jama'a suke amfana da wani abu a cikin shi shi ma ya zo ya amfana to shi ne anan sai ce wa kadishtara da umar radiyallahu anhu umar allah ya kara masa yadda ya yi sharaɗi a lokacin da ya yi wakafi da wata gonarsa umar ya ce la junaha alaman waliyahu wannan gona tawa da na yi wakafi da ita ya ce ba laifi ga wanda ya jibinci kula da ita an yi akula minha ya ci daga 'ya'yan itacen ma'ana wanda kenan aka sanya wakafin a hannun shi na cewa ya kula da ita umar ya ce to ba laifi yakan iya amfana ya ci daga cikin 'ya'yan itacen shine malam sai ya ce wa qadiyadil waqif wa gairu wannan fada ce kenan ta al-Imam al-Bukhari kenan fada ta Umar ta tsaya a bakin minha la junaha ala man waliyahu an ya akula minha haka Umar ya ce ba laifi wanda ya jikunci kula da wannan wakafi ma'ana ya ci daga 'ya'yan itacen ita wannan gona malam sai ya ce wa qadiyadil waqif wa gairu yana iya kasancewa shi wanda yayi wakafin wato ya jibinci kenan kula da wakafin da ya yi kenan kana iya yin wakafi da wata dukiyar ka kuma kai kai ne wakilin kenan kula da wannan kaga kenan in kai ka ɗauki nauyin kula da ita kenan ba laifi kana iya ci wa gairu kuma wani yakan iya jibintar kenan kula da wannan wakafi kenan a nan dalili ne wanda yake nuna cewa ko shi wanda ya jibinci wanda ya yi wakafin kenan yana iya amfana da wakafin shi sai ya ce wa kazalika kullu man ja'ala badanatan aw shay'an lillahi malam ya ce haka nan duk wanda ya sanya badana ita ce hadaya an gane ko raƙumi wanda aka masa alama aka kuru na hadaya shine ake kira badana kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wani buduna sha'ala na halakum min sha'airillahi lakum fiha khair sai ce wa kazalika hakanan kullu man ja'ala badanatan duk wanda ya sanya wata dabba ta hadaya aw shay'an lillahi ko ya ware wani abu saboda Allah kawai ya ware shi ne fi sabilillahi domin a sarrafa shi zuwa hanya ta ɗaukaka addinin Allah falahu an yin tafi a biha na gare shi da zai amfana da wannan hadaya ko wannan abin da ya ware saboda Allah kama yan tafi ubi ha gairuhu kamar yanda wani ma zai iya amfana kamar yanda wani zai yi amfana da abin yace wa illam yashtari ko da bai yi sharadi ba ko da baka yi sharadi ba dai in dai ka ware cewa abu kaza na ware shi ne saboda Allah to ba laifi kai ma kana iya amfana da shi kamar yanda wani zai amfana da shi kamar yanda hadaya mutum zai iya amfana da ita kamar yanda shi ma wani zai iya amfana da ita shine malam sai zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana wata rana wani lokaci manzon Allah ya ga wani mutum yana kora raƙuminsa na hadaya ya gashi da kyale ke korawa faƙala lahu manzon Allah sai ce masa irkabha manzon Allah ya ce ka hauma faƙada ya rasulallah sai ce ya manzan Allah inna ha badana hada ya ce fa faƙada manzan Allah ya ce masa dai ka hauman hallu sai sake maimaita ya ce ya rasulallah inna ha badana hada ya ce fa to a karo na uku ko karo na hudu da manzan Allah ya ce masa irkabha hauman sai manzan Allah ya ce masa wai da kai canka awai ha kai canka ita wai ana amfani da ita ga wanda ya fada cikin wani kangi wanda ya fada cikin wani kangi shine ake ce masa wailak ma'akuzin ne minal wai shi kuma in aka ce wai ana amfani da shi ga wanda abu wanda yake kenan na mamaki ga abin da ya dace a ce kayi ba kai ba shine maza Allah ya ce masa wailak ko kuma waihak wannan kokonto ne aka samu na marwayacin shi maza Allah ce masa waila ko ce wai har a karo na uku ko karo na hudu tunda a farko maza Allah ya ce masa ka hau man sai ya ce a ai hadaya ce maza Allah ya ce ka hau man ya ce a hadaya ce maza Allah ya ce ka hau man a karo na uku sai ya ce masa waila ka hau man to kaga wannan yana nuna dabba ce ta hadaya hadaya fa an koro ta ne saboda Allah to don haka kenan a nan yana halatta kenan shi wanda ya koro hadaya ya yi amfani da ita na ya hau bayanta na ya sha nonanta duka wannan yana iya da haka kenan wannan shi ma ya kiyasta akan cewa kenan wakafi ma abu ne wanda an yi shi saboda Allah don haka wanda ya yi wakafi shi ma yana halatta ya amfana da wannan wakafi kamar yadda ana manzan Allah ya faɗa ga mai hadaya cewa ya hau hadayarsa a hadisi na gaba riwayar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle wani mutum na kora lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum na kora hadayarsa manzan Allah ya ce masa ka hauma sai ce ya manzan Allah inna ha badana ya ce ya manzan Allah ai hadaya ce ba kada sai manzan Allah ya faɗa sai ya ce masa irkab hawaii lak manzan Allah ya ce ka hau man kai canka idan kaga wannan riwaya babu kokonto a cikin ta wannan ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda iya abinda manzan Allah ya faɗa wai da kai canka me yasa saboda ya fada cikin kanki fisaniya au fisadisa a karo na biyu ne ko a na uku wacce riwaya sai ce fisadisa awin rabi'a aufin rabi'a to amma wannan riwaya sai ce fisaniya au fisadisa a karo na biyu ko a na uku shine manzo Allah ya ce masa wailak irkabha manzo Allah ya ce kai cinka ka hauma don haka dai a takaice wannan yana nuna mana halaccin yin amfani game da wato abin da ya shafi wakafi kamar yadda yin amfani da hadaya yake halatta amma al'imamu malik allah ya ji kansa shi ya hana cewa in dai ka yi wakafi da abu to baya halatta kai ka amfana da shi domin toshe wata hanya wadda za ta kai mutum zuwa barna yasa don kar mutum ya zamanto ya yi wakafi ga kanshi ko kuma ya zamantu zamani ya yi zamani kasancewar kwata-kwata a manta wannan wakafi in an manta wannan wakafi kaga kenan magadan shi suna iya zawa su raba wannan abu a cikin gado idan Allah ya masa rasuwa ko kuma kasancewar shi in ya talauce ya zo ya sarrafa abun wato ga karan kanshi amma wannan duka baya hanawa in mutum ya yi wakafi in shi mawadaci ne ba zai amfana da wannan wakafi amma lokacin da ya zamanto ya siffanta da siffar da ta cancanta ya amfana da wannan wakafi to ba laifi shi ma yana iya amfana da shi kamar lokacin da mutum yake da wadata ya keɓance wani gida cewa kudaden da ake karɓa na haya misali a sarrafa su ga wasu talakawa mabukata to aka wayi gari Allah ya jarrabe shi da talauci shi ma ya koma talaka to shi ma ya shigo yana iya amfana da wannan abin da ake karɓa na kudaden wannan gida domin shi ma talaka ne kenan ya cancanta a bashi shine a nan kenan malam ya zo da wannan hadisi kenan mai wakafi yana iya amfana da wakafinsa kamar yadda wannan hadisi yake tabbatar mana nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله